الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والكاتب لما سبق ناس الحق بلاك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نقول الله يساك هذا مو a wannan zawiya mai albarka domin gabatar da tafsiri kamar yadda muka saba muna nan a cikin yau muna lahadi sha shida ga watan ramadana hijiran shugaba annan muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da a tara ko a takwas na tara ga watan biyar 2020 miladiyan annabi isa alaihi salam muna nan a wannan sura mai girma duk da duk surorin alkur'ani masu girma ne amma wannan suran ta taro wasu abubuwan da wasu surori ba su taro ba muna aya na uku ne ina tsammanin ko na hudu ne ko zuriyata man hamalna ma nuh innahu kana abdan shakura Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana cewa wato a nan malaman tafsiri suka ce wannan zuriyata ɗin nasaban nan da aka yi wato fata da aka yi mata'un ɗin nan akwai kira'an da ake karanta da zuriyata eh akwai kuma kira'an da ake karantawa da zariyata bi fatihi zali amma duk dai ma'ana na nufin zuriya ɗin ne amma mashhuri a luga zuriyata ne an ce wannan nasaba da aka yi aka ce akwai adatun nida'i ne wanda yake mahazufi kaman ya zuriyata ne ya zuriyata man hamanna ma'anu kaman haka karatun yace to sai aka shafe ya nida'i ne sai aka ce zuriyata man hamanna ma'anu ya ku ai akwai adwatun nida a wurin ko harfin nida'i ya ku zuriyan wato wanda muka ɗauka ma'anunin tare da annabi Nuhu zuriyata ma amanna ma nu innahu kana abdan shi annabi nu ya kasance wani bawa ne shakuran mai yawan godiya wa Allah subhanahu wataala zuriyata ma amanna ma innahu kana abdan shakura malamai suka ce Allah yana gwada mana mai mu yayin Isra'il ai mu yayin Adam sabiya shi annabi nu ana ce masa shine Adamu sani shine Adamu na biyu lokacin da aka yi ruwan tufa na aka halaka duniya to annabi nuhu alayhi salam an ce wa'inda ya ɗauka ɗinnan wanda ya ɗauka aka a cikin jirgin nan har aka zo ruwa da ya ɗauke a duniya aka dawo da su to an ce sun zo sun ta auren ƴaƴayenka duk dai suna da zuriya da shi su bi aka yi zaka ce duk wanda ya zo bayan annabi nuhu to yana da zuriya da shi jikansa ne kamar yadda annabi adamu duk wani ƴaƴan adamu ƴaƴansa ne to haka shi ma annabi nu alayhi salam suna auri ƴaƴayen da ya zama jikokinsa ne to shine Allah ya kira mu ya mu zuriyan annabi nu aka ce abinda ake so a gwada mana nan shine shi annabi nu ana gaya mana kakanmu na biyu kafin kakanmu na farko shi annabi nu ya kasance abdan shakuran bawa ne mai yawan godiya wa Allah subhanahu wataala wasu ma suka ce a sunansa ne abdushakur shi annabi ruhu din eh sunansa ne abdushakur to ya kasance ana gwada mana ne mu koyi karatu irin na kakanmu annabi nuhu alaihi salam shi mai goyon godiya an ce abin da zaka kira shi abdan shakura mai yawan godiya wa Allah ya kasance in bai ci abinci yakan ce ya gode wa Allah alhamdulillahi allazi at'amani walau sha'a la aja'ani ko la ja'ani da godiya tabbata ga Allah wanda ya ci da ni da ya so da yayi mutar da ni to yakan faɗa ka an ce in ya gama cin abincin kuma yakan ce a in bai ci abinci yakan ce bismillah allazi al'amani da suna Allah wanda ya ci da ni da ya so da yayi mutar da ni in ya gama kuma cin abincin yakan ce alhamdulillah allazi ya gode wa Allah da ya ciyar da ni da ya so kuma da ya yi mutar da ni da bai bani abin da ni ci ba hakan dai sa abin sabon tufafi yakan yi godiya wa Allah haka idan dai wato in dai bacci yakan yi godiya Allah haka in dai sha ruwa haka in ya gama shan ruwan ma sai yayi aka dinga kawo dai malaman tafsiri suka dinga kawo nau'o'i na ruwayoyi wanda aka rawaito na addu'o'in da yake na godiya wa Allah shine Allah subhanahu wataala ya kira shi da abdan shakuran bawa mai yawan godiya malamai suka ce Allah ya mana haka ne don mu koyi irin halinsa mu ma mu zama masu yawan godiya wa Allah kuma kamar yadda Qur'ani ya faɗa cewa wa qalilun min ibadiyya shukur Allah ya ce kaɗan ne daga cikin bayina masu godiya yau godiyan ita ta yi karanci shi ya sa muka zamo muke wahala a cikin wannan rayuwa namu da godiya na ma'ana godiya kuma irin ta zahiri idan ka koma baya ka ɗauko wannan sura da Allah subhanahu wataala ya ce subhanallazi asra bi abdi laylan min al-masjid harami har ya zuwa إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا أنه السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح haka ce kamar yadda aka kawo kayan annabi Musa alaihi salamu don a ɗaukaka shi haka aka kawo maganar annabi Nuhu alaihi salamu shi ma don a ɗaukaka shi to annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yayi wannan Isra'i kamar yadda malamai suka kawo a sama na hadisi ruwayoyi da yawa zo a sama na farko ya game da babanmu annabi Adam alayhi salam a sama na biyu ya game da annabi Isa da annabi Zakariya a sama na uku ya haɗu da annabi Yusufu a sama na hudu ya haɗu da annabi Idrisu a sama na biyar kuma sai ya haɗu da annabi Harun har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa na gan shi mutum ne mai tsayin gaske mai kuma cikakken gemu ya ce dan a wani ruwa ya ce har gemun sa yayi kusa da in ya zauna ma gemun ya taba ƙasa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga annabi Harun ya ce a sama na shida kuma ya ga annabi Musa alaihi salam to sha'irin ma da ya wuce annabi Musa ne sai annabi Musa ya kama kuka to shine sai Jibrilu annabi yake tambayan Jibrilu me yasa shi kuka yace wai ya ce ne annabi da a turo shi bayana amma kuma magoya bayansa sun fi nawa yawa kuma wanda za ta shiga aljanna al'ummarsa da yawa sun fi al'umma na kaza kaza kaza shine annabi Musa ya ce kaji dalilin da yasa shi yake kuka ke to da ya zau da ya faɗi wannan magana suka wuce sama na bakwai yace sai ya ga Ibrahim kenan alayhi salam yace sai na ganshi ya jingina bayansa a cikin sidratul munta a a baitul ma'mur afwan masallacin nan da ake kira baitul ma'mur da qur'ani yake faɗa والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجود da Allah subhanahu wataala yake fada yake rantsuwa da su to wannan baitul ma'mur an ce tana daidai saitin Kaaba ne duniya da Kaaba ita ne tsakiyar duniya baitul ma'mur kuma tana daidai kan Kaaba ne kamar yadda mutane kullum suke tsawaki a Kaaba haka baitul ma'mur kuma mala'iku ne suke shiga su yi sallah a cikin ta wanda har annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa na kama kofar wannan masallacin na bude sai na ga wasu mala'iku suna ta sallah sai jibrilu ya ce mun kullum tun farkon halittar duniya kullum mala'iku sai sun shiga ciki guda dubu saba'in sun yi sallah idan suka fita suka tafi ba za su ƙara dawa ba gobe ma wasu dubu saba'in ne jibi ma wasu ne daban gata ma shi yasa qur'ani yake cewa ma ya alamu junu da rabbika illa huwa ba wanda ya fi iyarin dinan Allah kullum dubu saba'in ne suka tafi ba su ƙara dawa har abada jibi ma haka gata ma haka tun farkon duniya har zuwa busa kawo ya ce sai na ga mala'ika annabi a ibrahim ya jingina bayansa a jiki shi ne har annabi ibrahim yake ce marhaban da wato yaro karami wanda yake ɗana ya kira annabi da sunan ɗansa sallallahu alaihi wasallama to annabi ya masa marhaban shine yace a suka gaisa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace sai na gaishi da wasu yara yana ta karantar da su a gefen masallaci mai alfarman nan ƴaƴan musulmai da suka mutu wanda basu balaga ba suka mutu ƙananan yara yace sai na ga annabi Ibrahim yana ta koya musu alqur'ani to kaga wannan ma cikin girman annabi Muhammad ai annabi Ibrahim an bashi takardu ko sufi Ibrahim wa Musa da Allah yake fada to amma da yake annabi sallallahu alaihi wasallam shine fiyayyen halittar Allah ba a sa ya koya musu sakon da ke cikin littafin sannan ba ta ce cewa sakon Allah ne amma sai kuma aka ba aka sa yana koya musu alqur'ani kaga shi annabi Ibrahim har shi ma ya koyi alqur'ani da aka turo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da shi kuma anan kaga shine cikan Qur'ani da Allah yake faɗa cikan darajar manzo Allah da Allah yake faɗa cikin suratul furqani da yake ce tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira yawa ala khairin Allah ya yawaita wanda ya saukar da alfurqan wato shine alqur'ani ya saukar da shi mabawansa shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda anan yace subhanallazi yasra bi abdihi haka nan ma yace tabarakallazi nazzal furqana ala abdihi an ce annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda je muka faɗa da da akwai wani suna da yafi a kira shi abdu to da Allah yana kiransa da shi wa innahu lamma qama abdullahi yanzu an ce yana daga cikin cikan sunaye yasa dukkan sunaye aka ce babu sunan da yafi kamar ma ufida da ma umida duk suna babu kama a ce abdul abdurrazaki misali abdullahi abdurrahmani abdu kaza dai ai idafanta da sunan Allah to daga nan kuma yayi mahumida abinda aka ce irin hamidu ahmadu muhammadu babu sunan da yafi wannan daraja su ahmadu a gurin Allah subhanahu wataala sabiya da haka shi yasa Allah ya ce to kaga cikan cewa an saukar masa da alqurani ne li yakuna lil alamin nazira dan ya zamo menene mai gargaɗi ma dukkan halitta to ga annabi Ibrahim Qur'ani yake koya ma ƴaƴan musulmai ya zaga ce dan musulmi wanda ya mutu ya balaga ba wato idan mahaifin ya mutu inda ya mutu da imani to ƴaƴan da ran da mahaifin ya mutu da je suna tariyansa a lahira kamar yanda baba ya yi tafiya ya jima bai dawo ba ko kamar wani azuriya ya yi tafiya ya jima bai dawo ba ya dawo a zo ana murna ana tariyansa haka ‘ya'yansa wanda suka rasu ba su balaga ba za su dinga tariyansa su kuma wanda suka balaga za su dinga tambaya ne ina mahaifin ina inda ya su riga shi rasuwa ina mahaifin in wani ya mutu wato imani kawai shi ne a sha'anin Allah amma ba za ka iya kai kiyan ce ya lamarin yake ba kaga wanda suka mutu a cikin ‘ya'yan musulmi in sun balaga su kuma za su dinga tambayan ‘yan uwansu da dinga tambayin mahaifin da dinga tambayin mahaifiyan san da ya riga ta rasuwa in dai wani ya mutu ya gan shi in dai mumini ne suka haɗu da shi dai ce ina wani na in ya ce masa ai wani ya riga ni ma rasuwa da shekaru to an ce kawai ya kama kuka ce subhanallah to kuma ya kai yana gidan wutan amma in dai yana gidan rama da mun abu wanda wanda wannan bayani kana neman cikakken bayanin ta ka duba ar-ruh na littafin kitabun ruh na ibn al-qayyim al-jawziya wanda yayi maganganu da yawa a cikin littafin na ruhi wanda wannan abin da waliyai suke faɗa wanda wannan abin da waliyai suke faɗa da da wani waliyi ne yake faɗa ce kaga shauran mutanen mu masu rigiman nan su dinga cewa ƙarya ne a ina ya rawaito kaza kaza wanda imamu suyuti ma ya yi bayani a cikin littafinsa alhawili fatawi ya yi bayani a kan ruhu ya yi bayani tasarrufi na ruhu a barzuk yawa a barzaku rayuwar nan ta barzaku ya yi bayanin yadda ake haɗuwa da aka ji abu wanda har ibn qayyim a jawziya na cewa idan mutum ya je ziyarci dan uwansa a kabari to in ka je ziyararsa dan uwankan ko mahaifin ko dan uwanka zai fito daga kabarin ya zauna akan kabarin kamar yadda mutum yake zama akan dakali yace duk abin da ka faɗa dai mayar maka ji ne kawai ba kai ba sabiya da duniyan ku ba ɗaya bane shi yana can duniya yana rayuwa ne na barzai kai kuma kana rayuwar wannan duniya shi yasa ba za ka ji abin da ke faɗa ba amma shi na jin duk abin da ka faɗa su biya na kai yasa mala ƴaƴa da su tiri mai kuma da su sauke alqur'ani kuma kaga ƙarin daraja ne na iyaye to ta yaya ne da dinga cewa wai a rage haihuwa banda ana neman mutane ko a jefa ka damuwa in dai ka imani da Allah ka san abin da Allah ya kaddara ya faru to koyi roƙon da zaka yi wa Allah ya hore maka kafi karfin abin da zaka ci da sitiran da zaka samu a jikinka da ka taimaki yan uwan amma ko ya aya dubu ne in Allah ya baka kana tsammanin a Najeriya nan ba mai wanda da da ba shi aya dubu bare ya ci da su bane wanda suka tara wannan triliyoyin ƙaryar da biliyoyi wanda mutum shi kanka an ci jikokin zama ya Allah kowa da arzikinsa su da haka ko wannan ya ishe falala ga ‘ya'yanan annabi Ibrahim annabi ya ce ya gamu da annabi Ibrahim yana karantar da ‘ya'yan musulmi alkurani su da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce daga nan suka ya wuce annabi Ibrahim alaihi salam sai ya tafi ya yi nisa ya nisa ya ce sai je ya haɗu da wasu mala'iku yaje ya haɗu wasu mala'iku tafiya kawai suke wa'innan mala'iku tafiya tafiya tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye su ina da su je sai suka ce ai su tunda Allah ya halicci sama da ƙasa aikin su kenan wannan tafiya sai illa ma sha Allah Allah ya fi da rafiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce su sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya je ya haɗu su mala'ikun kuma su kuma suna ɗaya suna ta bauta wa Allah a ɗaya kawai tsayuwan sallah suke yi kamar yadda ka duba ruhul bayan a jizi ne dai da ga wannan jawabi ya ce wasu kuma sun yi ruku'u ne kawai ba ɗagowa wasu kuma sun yi sujada su ma ba ɗagowa wasu kuma suna zaune sun yi zaman tahiya sai annabi ya ce kai ibadan wayannan ya bani sha'awa ya munke annabi ya tafi ya tafi har ya ketar ma halitta tuka sallallahu alaihi wasallam shine qur'ani yake gaya mana fa kama ko kaba kausai ni au adana ya je ya tsaya tsakaninsa da zaki duk da an ce dunuwi dunus da fa'in ne kamar yadda malamin ishirini yake fara dunuwus ifa'in la dunu makanati kusanci ne na zaɓi ba kusanci na wuri ba sun madana ta tadalla faka maka ba kosai na wadana ma'auha ila abdihi ma'awa ya je ya tsaya suna magana da zaci har Allah ya masa wayin abin da ma ba wanda ya san abin da Allah ya gaya masa har yau daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nisa ya yi nisa ya kece halittu dewa sallallahu alaihi wasallam ya je wajen da har jibrilun ma yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haza mun mun tahaya ya ce nan fa ni shine mun tahaya ya ce nan fa shine matukana bari iya gushe nan wajen ba annabi ya ce ashe aboki fi misli hadha sayri yatrukul khalilu khalilahu annabi ya ce irin wannan masoyi zai bar masoyinsa jibril ya ce a gaban mu akwai wato halara sama da dubu saba'in ya ce kafin ka je yadda ainihin da ka gana da Allah ya ce don na ketar guda ɗaya sai in kone kamar yadda wuta kamar yadda gashin an sa shi a wuta yake konewa haka jibrilu ya yi wannan tafiya ayyabar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yayi wannan tafiya yaje ya ketar dukkan wasu abubuwa to anan maulan mushobra radiyallahu ya ce mala'ikun nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gansa a baitul ma'mur din nan suna ta sallah din nan da mala'ikun da ya gansu wasu a tsaye wasu a ruku wasu a sujada wasu a zaune yace lallai ba wanda ya san iyarin dinan Allah sai shi Allah Allah malamai suka ce Allah ya halicci al'umma daban-daban al'ummu daban-daban Allah ya halicci al'umma ne wato al'umma ɗari shida Allah ya halitta a cikin ruwa ɗari hudu kuma al'umma a tudu al'ummu daban-daban kamar yadda yake cewa a kamanin dabbatin filardi illa ta'iri ya ɗiru bi jana'i wa ma min dabbatin filardi illa ta'iri ya ɗiru bi jana'i illa umamun amsalukum abinda da yake faɗa cikin inna ma tajidul lazina yasmauna wal mautim asma la sunna ilayhi yurja'u wa ma min dabbatin ta illa bi jana'i illa wa ma da menene da yake cewa illa yadir bi jana'i illa wa mun amsalukum sai al'ummu ne babu wasu tsuntsaye da ke tashi eh ba wala da'irin ya dir bi jana'i yawa wala da'irin ya dir bi jana'i illa wa mun amsalukum ma farqna fi kitabi min shay ba wani tsuntsu da zai tashi da yake tashi a sama face al'ummu ne irin ku yadda ake al'umma mun ji an yi samudawa an yi adawa an to haka tsuntsaye ma to shine malamai suka ce a tudu al'ummu daban-daban Allah guda ɗari ne a cikin ruwa kuma al'ummu daban-daban na halittun da suke ciki wannan sunfin su wuce wannan sunfin su wuce wannan guda ɗari shida bismillah da haka yace a tudu da a kogi da ka iya samun kifi wanda da ka iya ƙara kallonka baka ga ƙarshensa ba haka kuma da ka iya samun kifi a ruwa wanda yake ɗan ƙarami wanda ma ya ka lura ma ka gan shi to kaga wancan manya-manyan al'ummu ne daban wannan ƙananan ma al'ummu ne daban kamar yadda aka yi adawa ɗin an ce mai gajeren tsayi shi ne mai zirahi ɗari uku ɗan guntu ba kenan a cikin to kuma mutane ne irin ku kaga al'umma ce daban mu ma al'ummu ne daban mu ginin mu ya mun je mun tona ƙasa mun sa ƙasa ruwa su kuma duwatsu suke soka hannunsu su fanfaro su yi gidajeji a jiki sabiya da haka Allah ya halicci duniya kuma daban-daban suka ce duniya guda talatin Allah ya ba ba kamar yadda malaman bincike masu geography ne kuma suke cewa duniyan guda tara ne to su malamai sun ce guda talatin ne ma duniya akwai duniyan da ma an ce ba su san ma saban Allah ba har bai suka tambaya na suka ce a 'ya'yan Adamu ne su ma 'ya'yan Adamu ne waɗannan annabi ya ce ai ba san ma Allah ya wani halitta sunansa Adamu ba su wayannan wasu duniya ma ba su san ma Allah ya wani halitta sunansa Adamu haka in ka dauka ya kaga to mutum wani girman kai kake ne ina ka je ne ina ka je ne kai ne wani ne Allah ya sa mu cika da imani suka ce sabai suka ce annabi to ina shedan da wa'annan al'al'awannan duniyoyi din annabi ya zage ce ai ba su san ma Allah ya halicci wani halitta ya sunansa shaidan ba kamar yadda imamul qurtubi ya kawo wannan hikaya a karkashin ayan nan na waya kalqu ma la ta'lam yace an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa akwai wata ƙasa shine wata duniya din fara an ce wuni ɗaya a wannan duniyar kamar wunin duniya ne na kwana talatin wata ɗaya shine kamar wuni ɗaya a wannan duniya ya ce wannan duniyan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba su san ma ana ma saban Allah akan ƙasa ba ba su san Allah ya halicci Adamu ba ba su san Allah ya halicci Shaitan ba to halitta fa kenan to shine wata rana aka ce annabi Sulaiman alaihi salam Allah ya mallaka masa duniya duka da abin da ke cikinta da dabbobin daji da kifaye da halittar tudu da nukogi da aljinu da mutane sai ya haɗe Allah cewa yana so Allah ya ba shi ci da halitta na rana ɗaya a mulkinsa yana so ci da halitta na rana ɗaya Allah ya ce masa ai baka da iko Suleiman farko kai ce yana so Allah ya bashi a bashi ko ji dinga ci da halitta shi dai dinga ba su abinci Allah ya ce masa baka da iko sai ya ce to a bashi shekara ɗaya ci da halitta Allah ya ce bai da iko ya ce to ko wata ɗaya aka zo ko da rana ɗaya Allah ya ce baka da iko to amma ya Allah ya ce to ka je ka tara abinci ka je ka tara abinci wanda zaka ci da su na rana ɗaya ya je tara abinci annabi Suleiman ya sa aljanu suka ta noma da mutane aka tara abinci na shekaru ya zo ce Allah ya tara Allah ya ba shi iko aka ce mutanensa suna iya kera masa tukunya guda ɗaya wanda halittar ƙasa duka kan yi cin abinci a wurin annabi suleiman ya malu na lahu ma ya sha min mahariba wa tamasila wa jifani kal jawabi wa kudurin rasiyat imanu ala dawo da shi ba Allah ya sa mu da imani aljanu ne suke kera masa hanci wa kudurin rafiya da tukunyaye kafaffu a kan kasa wanda an ce tukunya ne aka dama girki ya aljanu sun ci abinci da mutane sun bari tukunya ne aka yi girki a cikinta to haka ce shine Allah ya bashi ikon wannan suka shirya abinci gwargwadon wannan daren da mutane da su iya ci ne an ce farɗahi ɗari ne da ashirin tsayinta aka cika ta da nau'o'in abinci tsayinta nan kawai tun da ranar mun yi bayanin cewa farɗahi goma sha shidan nan na ɗan sallan ƙasar an fassara shi da a mil a kilo a mil ko mil arba'in da takwas mil arba'in da takwas nan shi ne shi ne kilomita casa'in ko casa'in ba ɗaya goma sha shida ba to wannan an ce ɗari ne kaga ashe ta kai tsayin tukunyan ya kai kilomita dubu zai kai ko da ɗari biyar tsayin ta ba daga nan tsayin tukunyan ya kai Legas kenan na zama to aka cika abinci a ciki dukkan nau'o'in abinci an ce sanda aka tara ya zauna dai ci da halitta sai kawai aka ce wata halittar ruwa guda ɗaya ta fito sai ta cinye dukkan aka dinga sauko mata da abincin tana ci aka sai ta cinye abincin duka sai ta ce a ƙara ta ce a ƙara mata kashi ɗaya bisa ukun abin da ta cinye ta ce a ƙara mun ta ce wannan abin da na ci shine kashi ɗaya bisa ukun abin da take ci ta ƙoshi ta ce gashi yau kuma an zo an ce kai ne da ka ci da ni Suleiman an ce kai da ka ci da ni ni kuma wannan duk abin da ka tara shine kashi ɗaya bisa ukun abin da take ci ka kana neman kashi biyu kenan irin wannan sai annabi Suleiman hankalin sai tashi kifaye suka zauna suna jin yunwa ga 'yan adam suna jin yunwa ga tsuntsaye sallallahu alaihi wasallam sai kawai annabi suleiman sai ya faɗi yana mai sujada wa Allah ya ce ya tubo Allah ya ce ba dan iya to Allah da yake ci da irin wannan halitta ya wuce da ka ji tsoron cewa wai an ba ka aiwa kana tsoron ciyarwa ai sai dai ka ji tsoron kada ka zumo baka musu tarbiyya ba abin da ya kamata mutane su shagala kenan ka ji tsoron kada baka ba tarbiyyar da ya kamata ba tarbiyya kuwa dama shiriya na Allah ne tarbiyya kuma na iyaye da ka tsaya ta iya abin da zaka yi na gurgurun mu tarbiyya in yaro bai shirya ba a lahira kana da kana da hujja a gurin Allah kaga ce yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya je gama gana da Allah ya gangaro sai ya zo shiga aljanna ya ga kogi a cikin aljanna tafki tafki na ruwa ya ce annabi ya ce sai na ga wata mata a gefen wani bene tana alola kyakkyawa ya na ce nawa yi wannan benin aka ce na umaru ya ce sai na tuna kishin umaru sai na juya sai sai na umaru ya kuka ya ce a kan kamarin kishin annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya je halaran allah subhanahu wa ta'ala wajen da babu aina babu kaifa sai annabi ya fara wannan gaisuwa wa Allah kamar yadda malamai suke giya mana kamar yadda yazo a cikin tafsirin nan na Ruhul Bayan aka lakaito daga Ibn Umar radiyallahu anhu yace annabi da yaje fadan Allah shine ya dinga wannan gaisuwa at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi sai Allah yace assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh yayin da mala'ika yayin da mala'ika ya ji sai ya ce assalamu alaykum a wani ruwayan kuma ka ce annabi ne sallallahu alaihi wasallama da yaji Allah ya ce masa assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu sai annabi shi an ce shine ya kara ya ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salina sai ya shigar da mu ciki sai mala'iku suka ce ashhadu an la ilaha illallah wa da la sharika lahu a wannan ruwaya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai Allah ya wajabta masa salloli guda hamsin a cikin muni da dare aka aka aka wajabta wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sallah guda biyar aka kuma sanar da shi ilimin farko da na ƙarshe kamar yadda ya faɗa ya ce kuma Allah ya ƙara mun ilimin ma daban to shi ne ya zo gurin annabi Musa a sama na shida shi ne aka dinga wannan a koma a dawo a koma a dawo a koma a dawo to su da aka wato tarihin Isra'il bai zai ƙare ba sai dai damu ta cirowa damu ta cirowa muna karanta mai uwa gurgudan hali har zuwa abin nan sai da in muka tsaya karatun mu sai zo mu je ko ina cikin karatun mu na wa qadaina ila bani isra'ila bil kitab la tufsidunna bil ard فتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلمن علوا كبيرا وقضينا الله يكي من كنت إذا ما لم تفسيري سنت فسروني ديوا أكم وقضينا إن وسفنش وقضينا إن ما أننسى أعلمنا من سنة دعاء إسرائيل wa akhbarna mun kuma ba su labari kamar yadda aka ce ibnu abbas na ke fassara katada kuma yace wa qadaina dinnan ma'ana mun hukunta ne ainihin ma'anan sa kenan dama qada'u ma'ana hukumun hukunci aka ce a qadaina dinnan mun yi wahayi ne zuwa ga yayin isra'ila cewa wa qadaina ila bani isra'ila fil kitabi mun sanar da yayin isra'ila ko mun hukunta musu cikin wannan littafi a wani ruwan aka ce fil kitabin nan ana nufin fil kutubi cikin littattafan manzanni mun ba su labari fil kitabin nan kuma aka ce ana nufin launin mafuzi mun riga mun hukunta a cikin launin mafuzi mun kuma gaya musu da tufsirun na filardi da ku yi barna a kan ƙasa ko yayin isra'ila mara sai ni so biyu wala ta'alunna kuma da ku ɗaukaka a kan ƙasa ruwan kabira ɗaukaka wanda yake mai girma kaga ƙur'ani ce nan mu'jizan ƙur'ani ce ga shi yau yayin isra'ila an ce duka duka ba su su miliyan ashirin ba a duniya ko miliyan ashirin da wani amma su suke su suke juya duniya kaga wala ta'allum ne kenan uluwan kabira da ku Allah ya ce da ku ɗaukaka ɗaukaka mai girma duk kayan ƙirƙiren nan ba da gurin da yake fitowa duk daular da ta karfi yau a duniya amerika ne su suke juya ta shi ne ga mutane suke cewa allah ya musu alkawarin da su mallaki duniya wannan ɗaukakan ne shine ake fassara ta cewa da su ɗauki duniya da yawa za su ɗaukaka wala ta'alim na wuluwan kabira a can kuma kisan annabi yusuf annabi isa alaihi salamu dama allah ya ce wa jahilin ladina wa jahilin ladina tabauka fawqa alladina kafaru ila yawmil qiyamah yawa بما كنت تعمل بما كنتم فيه تختلفون الله سبحانه وتعالى يأتي داما دام أوك كاتو دام سنياسي سمد وندس كي كافرش وندس كي إيماني دا النبي إيسا دا أوك كات سمد وندس كي كافرش دا النبي دا النبي إيسا دي وسبيل ذلك الله سبحانه وتعالى ya gaya mana da su barna wannan barna din nan da dasi mu je mala idza jawa dulewa فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار mm.
وكان وعدا مفعولا
idza jawa dulewa ba asna alaikum ibadan lana li ba'sin shadidin fajatu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula fa idza jaa wa'd ulahum idan alƙawari ɗaya daga cikin wannan biyun ya zo musu kamar yadda Allah ya ce da su barna akan ƙasa guda biyu to idan alƙawarin ɗaya daga cikin barnan ya zo ba asna alaikum ibadallah da mu tura wato bayi alaikum ina ce ilaikum ne ma'anansa da mu tura bayi zuwa gare ku wasu bayi gare mu kuli basin shadidin ma'abuta yaki mai tsanani sun iya yaƙi kuma suna da ƙarfin soja ba ja su filalar biyar da su zo su zauna a farfajin gidajen 'ya'yan isra'ila ba ja su ɗin nan wasu fassara shi da cewa wasu wani rukiran an ce fahasu ne da zo ta bincike a tsakankanin gidan gidajen bari isra'ila kaga ba da jimin bakin wasu ma suka ce fa'ausu ne da aini fa'ausu kilalar biyar wasu kuma suka ce fa hausu ne mai habafa amma an ce duk ma'anansa guda ɗaya ne da su zo ta bincike da su zo su zauna a tsakakanin gidajen bani isra'ila su ji labarin su kaf kuma zo su yaƙe su wasu kuma an ce a ma'anan fa jazo kilala biyar ɗin da su zo ne su yaƙe su su zauna kuma a cikin gidajen su ba inda suka iya Allah ya riga ya wannan alƙawari wa kana wa'adan maf'ulan wannan alkawari ne wanda Allah ya riga yi shi kuma da aikata aka ba makawa da su yi sako kuma Allah zai turo su zo su kakkashe su malaman tarihi sun yi bayanai da yawa sun ce su ne mutanen babila wanda a cikinsu aka yi wani sarki da ake kira buktinasa wanda ya mallaki duniya ɗin wanda ake ce daga cikin wanda suka mallaki duniya mutum hudu biyu musulmai biyu kuma wanda ba musulmai ba a musulmai akwai annabi suleiman alayhi salam akwai kuma zulkarnaini al-askandar wannan sarki din nan da 'ya'yan isra'ila suke koka masa kalu ya zulkarnaini inna ya juju ma juda mufsidun fil ardi fa hal naj'al laka harajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sidda قال ما مكنني في ربي خير وأعينني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما آتني زبر الحديد حتى إذا ساوي بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه كدرا فما استدعوا أن يظهروا وما استدعوا له نكبا ويوا وانا أنشي شيني ذلك اللين الأسكندر كينا سيكما واتوشي بهوت نصر shine da ka ja urban idi ana faɗa aina buti nasar aduwar layi daga shi sai kuma wato lamaruri lamarudu shi ma ya mallaki duniya ba a sa an ce ƙaru ƙaru ne ya yi mulki ne wanda kike shahararre amma bai mallaki duniya ba to shi buti nasar ɗin nan an ce shi ne Allah ya kawo shi a kisa da aka yi ja wato saban Allah da suka yi na farko ya kawo su ya zo ya azabta su yayin da suka karyata wani annabinsu da ake ce masa irmiya'u ka san an yi annabawa da yawa a cikin suka raunatar da shi annabi suka ɗaure shi suka kuma kashe shi a wani ruwayan kuma ga cewa annabin wato sha'ayan ne sha'ayan shi ne suka masa wannan to sai Allah subhanahu wataala aka ce yayin da suka kashe shi irmiya'u a wani ruwayan aka ce sai aka tura musu jaluta da Allah yake cewa qatala dawud jaluta to jaluta shi yaje aka ce ta kashe su an ce shine da mutanen sa ulu ba'asin shadidin yaje an ce farko sanda ya je an ce shi ja a yi a butu nasar farko ya je ya ta jin labarin ne shi ne fajasu filalar jiyar suka je suka zauna a gidajen suka ta jin labarin su yayin da ya kiyaye labarin sai ya dawo zuwa ga faris bai yaƙe su ba an ce a marra na farko saman allah da suka yi labarin su bai yaƙe su ba a shuɗi na biyu ne ya je da rindina mai yawa ya yaƙe su malaman tarihi sun yi bayani da yawa sun ce a shi butu nasar yayin da ya je na farko bai yaƙe su nan ba da ya je bai yaƙe su yayin isra'ila sun yi nasara a kansa suka karya rindinansa sai ya sake zuwa na biyu na biyu ne da ya zo ya yaƙe su a wani ruwa kuma an ci a shi jalu a shi butu nasar ya zo ne wokaci na biyu a wokaci na biyu ne ya yake su amma wokaci na farko wani sarki ne da ake kiransa sanhariba shi ne sarkin babila ya zo da runduna mutum dubu ɗari shida ya zo da yaƙi wato da tutoci kai tuta an ce kawai da ya zo da shi na yaƙi sanda ya zo da tuta dubu ɗari shida sun da duniya an yi 'yan adam da yawa idan kana karanta kaya ta duniya ki wanda an yaki dan da aka kashe mutane kamar mutum miliyan uku ta duniya fa an yi sarakuna shine wani babban mu yakan ce ka bi duniya hankali tsohon gari ne duniya tsohon gari ne an yi dukkan abin da ba ta zato a ciki to ya zo da tutoci kawai an ce sanda ya zo da tuta guda dubu ɗari shida karkashin kowane tuta kuma akwai tuta dubu ɗari da akwai mayaka kai kowane tuta ɗaya akwai mayaka dubu ɗari a ƙarƙashinsa ya zo tsaya a kusan baitul makadasi ya kai hari na yayin isra'ila sai Allah ya karya shi dukkan su wannan rundunan Allah ya turo wani iska ta halaka su suka mutu she shi wannan sana hari baɗi da mutum biyar su ne kawai Allah ya basu bai kashe su ba kamar yadda ya masu abin fili sai sarkin bani isra'ila ya tura ya ce aje a kama masa shi sai ya je aka je aka kama shi sunan sarkin an ce sadiqat aka kama sahari ba tare da wannan mutum biyar din a cikin wannan butun biyar din an ce akwai butu nasar a ciki lokaci shi bai zama sarkin ba da aka kashe shi sarki sahari ba ne shi ma ya zo samu mulki shi butu nasar daga nan ne fa shi butu nasar sarkin ya kama su ya sa aka dinga dawafi da su kwana saba'in ya sa ana zaga da su baitul maqdis ana dawafi da su ka san shi baitul maqdis shi ne na daraja na biyu a duniya daga ma'ai na uku daga makka harami sai harami madina sai nan baitul maqdis shi ne daraja na uku a duniya wanda an ce da mutum yanzu zai yi rantsuwa a duk masallatai ya ce wallahi yau yana yi sallah a masallacin Abuja kuma bai da kuɗin motar da zai je Abuja to an ce je yi sallah a masallacin anguwansu ta ta dauki kafara wannan rantsuwa wanda malaman fitowa ta kaba amma ɗaya daga cikin masallatai yanzu idan kai rantsuwa ya kai sallah a wurin to ya kai kafara an ce zai aka ce wallahi na yi magarba a Makka to ya ka kama hanyar tafiya kana da jirgi ya kawo ko helicopter ba ka da shi kuma ka kama daji ka kama tafiya in ba ka bai kai kai kai ka fara to haka baitul maqdis haka mai harami madina su ne suka ko'ina daraja to yasa aka dinga dawaki da su har na kwana saba'in shi wannan sarki sadiqatu din wa iliya kullun an ce abin da yake ba su abinci yana ba su masa ne guda biyu na shakir suna ci sannan tukunna daga baya sai suke suka koma garinsu sai shi san hariba ya mutu bayan shekara bakwai daga nan sai but nasar ya zamo sarki to da ya zamo sarki ne fa sai lamari ya zamo ya girmama bayan isra'ila to su yayin isra'ila suka zamo suna saban allah da yawa suna halatta haram suna kashe annabawansu to anan ne aka ce suka kashe wannan sarki annabi da ake cewa sha'ayar ɗin ba shi wancan a wani ruwaya da aka ce irmiya uba sha'aya suka kashe sha'aya a wannan lokaci ne ko kuma irmiya sun kashe shi ne a saban Allah na farko da suka yi kuma sun kashe shi bai sun kashe su da sabban su ba dan annabi ne wanda yake da sabbai kamar yadda aka zo ruwaya akwai wanda suka kashe wani annabi suka kashe kuma sabban sa mutum 300 suka wuce kuma suka tafi kasuwancin su to daga nan ne fa suka je suka yanka wannan sarki ai ba suka kashe shi shi wannan annabi to shine butu nasar ya zo da runduna baitul maqdisi aka ce ya zo ya dinga yatsan su ya dinga yatsan su sanda sanda ya karar da yayin Isra'ila kaɗan ne suka yi saura daga nan ne a sham ke ya kore sai suka dawo misira shi ne a wani ruwan an ce yake cewa wallahi ba daidai na kashe su ba duk da malaman tarihi sun yi saɓani da yawa ya ce wallahi sai ya ga jinin yayin Isra'ila na gudu a ƙasa sai ya taɓa ƙirjin dokinsa haka ya ta yanka su ya ta yanka su to suna da yawa a duniya to shi ne shi wannan sarki ya zo ya kashe su har ya karar da su saura ‘yan kaɗan kamar yadda abdullahi bin masudin ya faɗa shi ne a awwali marar cikin cin a wani ruwa aka ce kashe su dai bayan kashe sha'ayan ɗin nan da suka yi bayan kashe sha'ayan da suka yi sun zamo al'amarinsu ya cuɗanye suka yi wato abin nan cikin sarki suka yi rikici ta wurin akan gwade sarki to daga nan ne fa suka ta kashe junansu to shine Allah ya ga akan sarauta suka yi wannan shine ya turo musu shi wannan sarki wato but nasar ya zo ya musu wannan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a kuma ba'asna alaikum ibadan lana fa idza jawa dule kuma ba'asna alaikum ibadan lana uli basin fa jasu khilal al-jir wa kana wa'dan maf'ula to ina ganin anan da mu dakata domin mu amsa ta wannan tambayoyi sai kuma Allah ya kai mu gobe ma tashi wancan aya muna addu'a da dukkan masu taimaka mana a wannan sha'ani na tafsiri namu da shauran hidima na addinin musulunci Allah ya saka musu da alkhairi mako mutum duka ga yau ɗaya daga cikin masu taimaka mana har ya zo mun haɗa fuska da shi shine a malam murtala na babanmu baba nunu wunti gidan inai Allah ya masa rama baba nunu Allah ya saka da alkhairi muna ga ɗan uwa ba a halarta wurin karatu a zauna a dinga sauraro a turo sako ta namban waya abinda Allah ya sa muka sani mu amsa tambaya abinda mu sani ba mu tambayi malaman mu su kara mana bayani mu gaya muku na'am
assalamu alaikum wa rahmatullah na'am mutum da na farko ya ce da fatan malam kana lafiya na'am ce me hukuncin wanda ya je yin sallah da wandan da bata wuce gwiwansa ba wani kuma za a gan shi da singlet ne ma ya je sallah wanda ya sallah da wandan da bata rufe gwiwansa ba bayi da sallah domin malamai sun gaya mana cewa a al'auran namiji wal auratu rajul ma baina surrati ila ruku ila rukubati ko ma baina surratihi ma baina surratihi ila rukubatihi abin da ke tsakanin cibiyansa zuwa gwiwansa da aka dole mutum ya sa wandan da ta rufe gwiwa tukunne yi sallah ta zama karɓaɓɓe sallah kuma da ya da singlet to bai yi kamala ba yawa ya tauye ladan sallansa tun da qur'ani ya ce ku zu zinatukum inda kulli masjid ku riƙe adanku a yayin a kowane masallaci duk masallacin da kuka zo da ku yi sallah to ku riƙi iya adanku abinda kuka san shine adanku to ku shi yasa malamai da ga idan mutum ya shiga sahun gaba bai da hula sukan ce koma baya da ka ji malam mutanen mu suna ce wai sa hula al'ada ne to sa hula sunna ne in ji ne in ji mujajjadi shehu usman bin fodiyo yace sa hula sunna ne hake faɗa yace fa in sa'altani ko in ka tambaye ni ma hukumin kalansuwa menene hukuncin sa hula yace fa qultu laka dan ce maka innaha sunnatun ita sunna ne yace domin annabi an rawaito baya yin rawani sai ya sa hula tukunne yayi rawani akai kuma baya zama dai ba a gidansa ba sai da hula ko da rawani to yasa cikan ado na musulunci shine san samu ka sa hula ka sa kuma rawani kamar su laraba da ke sa wannan makawuyan ma ai malamai sun ce rawani ya fi wannan asali domin hadisai ya zo biyo akan rawanin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma wannan irin lullubin kan wani ruwaya ne ya zo a kansa amma ba mun ce ba adansu bane adansu ne kuma mutum in yayi dan cikan ado yayi da niyyar ya cika adansa ne yana da wannan amma ka zo sallah da riga da singlet wannan baka da cikakken ladan sallah in kuma ma yana yi ne da gangan da rashin girmama Allah to tahawuli ya shigo ciki na'am eh wanda kuma ya sujada sujada da kashin ma wandan ko kashin rigan har ka dinga ganin wato gurbin duwawunsa to wannan shi ma zai zama bayi da sallah tunda an ce al'auran daga cibiya ne kaga wannan kuwa kasan wannan nan kuwa nan ɗinsa al'aura ne yawa su da haka wannan mutum ma bayi da sallah ne da ga mutanen mu dan lalacewa ma kaga mutum ya je ko ta rigan ma duk hoton arna a jiki ma ya zo na sallah da shi ko hoton wani doki ya tsaya tsaye ko wani gunki ya buɗe baki ya zo na sallah da shi wannan duk raina Allah ne na mai tambaya ya ce assalamu alaikum fatan mala yana lafiya ce tambaya na shine biyo hukuncin wanda ya mafarki alhali da azumi a bakin shi wanda ya mafarki yana da azumi a bakinsa mafarkinsa ba ta taɓa komai na azuminsa ba don mutum kana azumi ka kwanta ya ka kwanta ya kai mafarki har ka fidda abin nan da wannan wanka ne kawai hukuncinka da mutum da gangan ne shi da kansa ido biyu yayi azumi ta karye ga kuma kafara in dai har mani ne ya fita kuma mazi ne to azumin ne kawai ya karye
ce assalamu alaikum na'am malam me hukuncin mijin da yake fifita kannansa akan iyalansa kuma alhali kannansa nan mahaifinsu na raye
to kannansa suna da haƙƙi a kansu a kansa iyalansa ma suna da haƙƙi a kansu in har ya ɗauki haƙƙin iyalai yana ba ma kannansa to wannan Allah zai tambaye shi ranar lahira kuma ba ce ya ɗauki haƙƙin iyalansa matansa a ba ce ya ɗauki haƙƙin kannansa ma ya ba ma iyalansa ba kamar yadda ba zai ɗauki haƙƙin iyalansa ya ba ma kannansa ba kowa na da haƙƙi amma in haƙƙin iyalan ne yake ba ma kannan wannan ya saba wa Allah ya daina yin haka yana da haƙƙin kuma a lahira Allah zai tambaye shi ya nemi yaƙi kowa ya ba shi haƙƙinsa
na'am wannan mai tambaya ya ce assalamu alaikum malam da fatan kana lafiya yace yace malam ni ne zan yi aure sai aka samu yarinyar da ciki kuma har suna zargi na amma ta furta musu cewa ba nawa bane kuma da ma sadaki na a gurin iyayenta shin malam ya halatta in aure ta ko kuma yaya na gode eh wannan fatawa ranar mun amsa shi ba aure da ciki amma in ta aihu nan shine istibra'in ka shikenan da iya musu aure in shi ji ya ji yana son ta kuma akwai wani kure da iyaye da suke yi duk da dai shi musulunci ya gini ne akan son rufe asiri ma mutumin da ya yi saban Allah ka rufa masa asiri kai ma Allah zai rufa maka man satara musulman satara wallahu wanda ya musu ya sirce musulmi shi ma Allah zai sirce shi cewa idan mutum ya yi wani ya ga ya ga wata ta yi lalata ya zo ce na son ta yi ga wasu suna ta ɓata lamari ba ce ba aure ba ko shi ya mata cikin dai ta aihu da a iya musu aure kai dai kamar da muka faɗa ranar ba zaman amana balantana kuma in ba shi ba ne wani ne shikenan in ta aihu tunda dama ta tabbatar da ba shi ya mata ba ko shi ya mata dai bayan ta aihu aka an sasanta to ai auren shi ya fi yawa a barwa Allah Allah shi ne mai yafiya ya fi ake ake bara a yi auren ba kuma kaga sun zo sun zaga suna haɗuwa ana ta lalata sai alaka tun da shi ya ce yana so kar iyaye su ce bara su bar shi yayi ba kaza kaza kaza a yi auren shari'a bai hana ba bayan ta aihu a yi aure sai alaka wannan in dai ta aihu bai yi aure amma in tana da cikin ne wannan ba a yarda a yi auren ba na'am shi mai tambaya ce assalamu alaikum da fatan malam yana lafiya na'am malam tambaya na anan shine wankan janaba kala nawa ne
wankan janaba kala nawa kuma to wankan janaba dai kala ɗaya ne sai dai asbabul janaba ce abubuwan da yake sa a yi wankan janaba amma kawai janaba kala ɗaya ne shine kamar yadda ranar muka yi bayani muka hadisi kawai mutum ya zo yi niyya farko ya yi tsarki ya wanke kuma yadda najasa yake jikinsa shi ke ne ya wanke gafunan alolansa su ɗaiɗai ya kudure kuma a ransa ya niyyan wankan janaba ɗaukewan kari mafi girma nawaitu guslal janabati raf al hadath al akbar yawa na daure yin wankan janaba daukewan kari mafi girma kari shine mishi shine rashin tsarki mafi girma dan shine wato hadath al akbar hadath al asgar kuma shine kaman tsarki na bayan gida na alwala na fitsari da bayan gida da shauran wannan shine akbar yana ya wanke gabbuna alulansa su dai dai su kurkuran baki duk gabbuna alulansa su ya wanke kansa su uku ya jika da ruwa zuwa ramin kunnansa ya wanke ɗakin jikinsa na dama ya wanke nagu ya ciccu da ko'ina shi kenan ya yi wankansa wannan shi ne sai dai ababen da suke sababbanta janaba din su ne kaman irin mafarki kaman saduwa da iyali kaman wasa da iyali kaman a da shauransu ya kaman daukewan jinin al'ada kaman ruwan daukewan jini na aihuwa da shauransu wannan shine a takaice da wa'innan tambaya da mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abinda muka yi kuskure kuma Allah ya ce mu a shauran tambaya kuma ma karasan Allah ya kai mu kuma na na
So, alhamdulillah daga nan wayannan tambayoyin da su za mu tsaya sai namban waya kamar yadda muka bayar ranar za mu sake ba da wasu wani namban Allah ya ya yadda sannan kuma yan uwa a yi haƙuri mutum zai turo sako da Allah ya turo sakon da za a iya karantawa kuma ya turo tambaya mai amfani saboda yan uwa su amfana namba na farko da za a bayar kamar yadda muka bayar ranar 070 8824 6293 sai kuma 07069120998 Allah ya ba mu sa Allah ya samu dace assalamu alaikum اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الموجود والقاتل ما سبق نزله والخادم لا سلام الى الجار العظيم muna ta'aziyya mu shi yaran ma Mala Abdullahi Yusuf da Allah ya rutuwa wa yan mahaifinsa Allah ya jikanta Allah ya sada ta da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa wannan rutuwa da ta mai watan hutu ne jikan dukkan musulmi gaba daya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salam alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin